أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau ɗaya ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam 1442 kuma yau sha hudu ga watan hudu miladiya 2013 afwan sha uku ga watan hudu miladiya 2021 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wannan zai zama majalisun mu na biyu insha Allah ta'ala a wannan shekara kuma a majalisun mu na farko a jiya mun fara bayani a game da suratul araf sura ta bakwai a cikin jerin surorin alkur'ani ɗaya daga cikin surori guda bakwai waɗanda suka fi tsawo a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda muka ji jiya suratul arafi sura ce da ta sauka a makka sai wasu daga cikin ayoyinta kaɗan da malamai suka yi saɓani a kan ayyana su sannan kuma sura ce wacce ta kasance ta ɗauki salo irin na surorin makka babban manufarsu ita ce tabbatar da tauhidi da rukunan imani da kuma tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala bauta shi kadai sannan mun fara fitar da ɗaiɗaikun manufofi na ita sura a inda muka ce akwai manufofi manya-manya alal aƙalli guda goma sha bakwai da surar ta ƙunsa a jiya mun ambaci manufofi guda tara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu ci gaba a ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد na'am
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
bismillahir rahmanir rahim a ci gaba da bayani game da manufofi ko kuma darussa manya-manya da wannan sura ta kunsa manufarta ta goma ita ce bayanu asli adawati iblisa da jinsin isa wannan sura ta mana bayani akan tushen gabar da ke tsakanin iblis wato shedan da kuma dan adam za mu ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yi mana bayani akan gaba da ƙiyayyar da ke tsakanin iblis shaidan da kuma annabi adam alaihi salam da kuma zuriyarsa wa annaha adawatun asliyatun mustamirratun la tanqati sannan gaba ce ta har abada ba za ta yanke ba ba ranar da za a ce an daina gaba tsakanin shaidan da ɗan adam har aka tambayi al-imam al-hassan al-basri rahmatullahi alaihi aka ce hal yanamu iblis aka ce iblis na bacci wai sai ce launa malastarahna shi da yayi bacci da mun dan huta da kage iblis bai bacci ke to kai ma tunda baya bacci kai ma kar kai bacci sannan manufa ta sha ɗaya ta hadihun nasi min tilkal adawatil iblisiyyati wa Allah ya namu laha faɗakar da ‘yan adam akan cewa wannan gabar da shaidan yake yi da su tana nan saboda haka bai kamata su yi bacci da ita ba shi yasa balarabe tuntun yake da karin magana yana cewa idan kana aduka namla bala ta namla wai ko da abokin gabanka tururuwa ne a ƙanƙanta to kakka yi bacci domin shi ma ba zai yi bacci ba to iblis alaihi la'anatullah gaba shi ta asali ce gaba ce gadajiya gaba ce da ya yi ma babanmu annabi adam alaihi salam kuma sannan gaba ce ta hassada mai hikima yana cewa kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasabi duk gabar duniyan nan ana tsammanin za a iya kau da ita amma ban da gaba ɗaya ita ce gabar da wani yake yi maka saboda hassada ya za ka yi ka ci gaba ya za ka yi kai ka fi shi ya za yi allah ya ɗaukar kaka to irin wannan gabar ba ta ƙare to irin gabar da iblis yake ma babanmu annabi adam alaihi salam kenan sannan kuma mu ko muka gaji wannan gaba to wannan sura suratul araf sura mai albarka ta yi bayani mai mahimmanci mai tsawo a game da wannan gabar da take tsakanin iblis da kuma 'ya'yan adam alaihissalam sannan manufa ta goma sha biyu taqrirul ba'si wal jaza'i wal hisab al mushtamila fi qa'idatil imani bil yawmil akhir wannan surar ta zo domin ta yi bayani akan tabbatar da cewa akwai tashin alkiyama akwai hisabi bincike da bin diddiki da lissafa ayyuka na alkhairi ko kuma na sharri a ba da lada ko a ba da alhaki sannan kuma da ba da sakamako wanda duka waɗannan sun kunshi abin da ake ci mishi imani da lahira daga cikin tilascin abin da imani da lahira ke hukuntawa akwai yadda da cewa za a yi tashin alkiyama akwai yadda akwai akan cewa za a hisabi ba shi kenan aka yi rayuwar duniya an ci bilis ba sannan kuma bayan haka an an yi hisabi an yi bin diddiki an yi lissafi to daga nan kuma sai a ba da sakamako ko aljanna ko wuta to wannan surar daga cin abin da take tabbatarwa na manufofi akwai wannan kun ga sura ce babba sannan manufa ta sha uku annahyu anil fasadi fil ardi bi anwa'ihi surar ta zo domin ta yi bayani akan hani a game da yin ɓanna a ban ƙasa da nau'ukan ɓannar ɓanna ta kasu gida-gida ɓanna ta shugabanci ta siyasa ɓanna ta tattalin arziki ɓanna ta ɗabi'u ɓanna ta rusa ƙasa ɓanna ta kisan kai duk wannan nau'i ne na ɓanna wanda a cikin sura Allah ta'ala ƙarare ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ku sake ku ɓata ƙasar Allah maɗaukakin sarki bayan Allah maɗaukakin sarki ya gyara ƙasarsa ya inganta ta ya alkinta ta ya sa ta ta zama gyararriyar ƙasa domin a zauna a yi rayuwa mai daɗi a bauta masa a cikinta to ku sake ku yi ɓanna a cikinta wannan surar ta zo domin ta bayani a game da hani akan yin ɓanna a ban ƙasar Allah subhanahu wa ta'ala sannan manufa ta sha hudu at-tanwihu bi adabi du'a'i والنهي عن الاعتداء فيه wannan surar ta dauki wani batu mai mahimmanci shine batun ladibban addu'a surar ta yi bayani akan ladibban addu'a da kuma hani a game da ta'addanci da ƙetare iyaka a cikin addu'a domin addu'a a cikin ta akwai ta'addanci ƙarar manzon Allah su sama ya ce mana la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala abna'ikum wala tad'u ala amwalikum fatusadifa sa'atan yustajabu fi hadda'awatu kafu yi addu'a akan kanku mutum ya makansa mummunar addu'a ya ce Allah yi min kaza وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم الدعاء كافريكي ya Allah in dai abin da ka saukar ma annabinka Muhammadu gaskiya ne ya Allah madaukakin sarki ka mana azaba ka saukar mana da aradu daga sama maimakon su ce Allah in gaskiya ne ka shiryar da mu to kaga wannan ta'addanci ne a cikin addu'a da nau'ukan kuma ta'addanci a cikin addu'a to surar ta yi bayani akan wannan sannan manufa ta sha biyar bayanu adabi tilawatil qur'an surar ta ɗauki bayani a kan ladubban karatun alƙur'ani wal hatsu alalin sati wal istima'i ilaihi walaku hina ƙira'ati sannan da saurare da yin natsuwa da ba da kai a lokacin da ake karanta alƙur'ani ƙarshe-ƙarshen surar ya ɗauki haka wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham sannan al'amru bil akhdhi bi makarimil akhlaq sannan surar ta yi bayani a kan riko da kyawawan ɗabi'u khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili wadda malamai suka ce ajma'u ayatin li makarimin ajma'u ayatin li makarimin akhlaqi fil qur'an wannan sura duk da kankantarta aya kai ita ce ayar da tafi kowace aya tattaro kyawawan ɗabi'u khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili duk wata ɗabi'a mai kyau ta shiga cikin wannan duk kuma wata ɗabi'a mummuna to wannan ayar ita kaɗai ta hana ka kai ta to a cikin wannan sura mai albarka take sannan darasi na ƙarshe shine alhatsu ala zikrillahi wal iltizami bi adabi surar ta kwaɗaitar a game da ambatan Allah subhanahu wata'ala da kuma riko da ladubban zikiri akwai bambanci tsakanin addu'a da zikiri malamanmu sukan bambanta in an zo mahallin Allah kaddara sai a bambanta ɗin to waɗannan su ne manya-manyan manufofi da wannan sura ta ƙunsa guda goma sha bakwai akwai wasu ƙanana-ƙananan manufofin waɗanda za su iya fitowa a ƙarƙashin waɗannan manufofin guda goma sha bakwai amma waɗannan su ne jigo saƙonni manya-manya da sura ta ƙunsa su ne waɗannan guda goma sha biyu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fahimci abin da za mu karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu fahimtar waɗannan manufofi domin mu fahimci saƙon Allah subhanahu wa ta'ala abu na gaba shi ne ababen da surar take ɓantu da su wato hasa'isuha wasu siffofi na musamman da ita surar take da su sifa ta farko annaha suratu annaha min as-suwari tiwali fil qur'an tana ɗaya daga cin surori mafiya tsawo a cin alkur'ani ayoyinta ɗari biyu da shida sannan ayoyin ba ayoyi ba ne waɗanda suke ‘yan ƙit-ƙit in ka ɗauki suratu shu'ara'i sura ce mai tsawo ayoyinta sun fi ɗari biyu to amma ayoyinta ‘yan ƙanana ne to amma ita suratul araf ayoyinta suna da ɗan tsawo suna da ɗan tsawo ko suna ma da tsawo shi yasa sai ta zama tana ɗaya daga cin السبع الطوال تنا إيه لك تشن سوري ما فيها تسوى تشن القرآن نبي أن فيها أول سجدة في القرآن الكريم أتكن تني سجدة تفرقو تسجود التلاوة تك أتشن القرآن سورة العراف أتكن أقوي سجدة تاع القرآن أقوي العزائم قداغو مشاء ديا تو سجدة تفرقو إتشي أتشن سورة العراف تكي kunga wannan wata sifa ce ta ta musamman sannan sifarta ta uku annaha ajma'u suratin li qissati Musa alaihi salam ma'a qaumihi bani Isra'il in ka duba Qur'ani kakaf babu surar da ta dauko bayanin annabi Musa da irin wahalar da ya sha a wajen mutanansa banu Isra'il kaman wannan sura suratul baqara ta bayani to amma bayanan da suratul baqara ta yi a game da annabi Musa alaihi salam da mutanansa ba su kai budewa kamar yadda aka bude a cikin suratul arafi sannan sifatta ta hudu annaha suratul wahidatu allati dhukira fiha al-araf ita kadai ce surar da aka faɗi kalmar al-araf a cikin ta wa bainahuma hijabun wa 'ala al-arafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ita kadai ce in ka fita daga cikin suratul araf to ba za ka samu wannan sunan ba na al-araf a wata sura so daga kalma ɗaya wannan kalmar ta al'araf ita kaɗai aka ambata kuma a cin suratul araf shi yasa ma aka kira surar da suratul a'raf sannan sifar ta tabiyar annaha min as-suwarin lati dhukira fiha tafasilu khalqi adam alayhi salam tana ɗaya daga cikin surorin da aka yi bayani aka rarraba bayani a game da yadda aka halicci annabi adam alaihi salam sai da ma aka yi shimfiɗa sannan sai aka shiga bayanin yadda aka halicci annabi adam ɗin da saukar da zamar da zaunar da shi a cikin aljanna da umartar da aka yi ma mala'iku su masa sujada da ƙin yin da iblis ya yi da kuma hujjar da iblis ya kafa cewa dalilin da yasa ba zai masa sujada ba ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin sannan kuma aka ci gaba da bayani a game da yadda yadda ɗan adam ya kamata su rayu da iblis ya ya kamata su yi mu'amala da iblis sannan sifarta ta shida annaha min aktsari suwari tanawulan li qisasil anbiya'i ma'a umamihim tana ɗaya daga cin surori waɗanda suka tattaro tarihin annabawa da jama'arsu ta ba da bayani silla-silla a game da annabawan Allah subhanahu wata'ala da yadda suka yi mu'amala da mutanensu da kuma yadda mutanensu suka yi ƙaryata su da yadda kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi da waɗannan mutane sau da haka waɗannan su ne wasu nau'ukan shimfiɗa da surar ta ƙunsa kafin mu shiga cikin tafsirinta insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan surar kamar yadda Allah a alaramma ya karanta ya ce alif lamim sad alif lamim sad Allah ya buɗe wannan surar da ɗaya daga cikin harfan da malaman tafsiri suke ce musu alhuruful muqatta'a me yasa aka ce musu alhuruful muqatta'a saboda wajen karanta su baka hada harafin da yake kusa da wanda yake kusa da shi misali alaramma ya karanta ya ce alif kaga sai aka yi sukuni sai aka ce lam sai aka yi sukuni sai aka ce mim sai aka yi sukuni sai aka ce sad kaga ba a ce alifun ألف لام ميم صاد با باتي حكا بس أكا رغباس ألف لام ميم صاد وشي ساسي أكي تمس الحروف المقطعة malamai sun tattauna a kansu wannan ita ce sura ta uku a cikin alkur'ani da irin waɗannan harfan suka zo a baya akwai suratu al-baqara me biye mata suratu ali imran suratu nisa'i sai aka bude ta da ya ayyuhan nas suratul ma'ida aka bude ta da ya ayyuhal ladina amanu suratul an'am aka bude ta da alhamdulillah ita kuma sai aka bude ta da me alif lam mim sad al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi yace قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة malaman tafsiri tun magabata sun yi sabani sun ƙara ma juna sani a game da waɗannan harfofi da ake buɗe surori da su kuma ake guguntula karatunsu allati fi awa'il suwari waɗanda Allah ta'ala ya zaɓi ya sa su a farkon surori faminhum man qa daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce hiya min mas'atara Allah ta'ala bi ilmi waɗannan haruffan suna ɗaya daga cikin suna ɗaya daga cikin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓa sanin su ga kansa an ruwaito daga ibn abbas ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yana cewa alƙur'anu ala arba'ati anha ƙur'ani tafsirinsa kala huɗu ne kala farko ma la yu'zaru muslimun bi jahli akwai tafsirin alƙur'anin da ba wani musulmin da za a zo a bashi uziri ya ce bai san fassararsa ba sai a zo sai a tare ka a hanya kana musulmi babanka musulmi mamanka musulma kakanninka musulmai ila ma dangantaka kai na kaiwa zuwa ga dan hodiyo rahmatullahi alai sai a ce me kul huwallahu ahad sai ka ce kai baka san abin da ake nufi da kul huwallahu ahad ba wanda baka da uzuri a wajen Allah domin kul huwallahu ahad tana bayani akan tauhidi ne wanda shine mabudin musulunci shine mabudin aljanna idan mutum ya yi shi zai shiga aljanna in bai yi shi ba ba shi ba aljanna to kul huwallahu ahad ka ce Allah shi kadai yake to kowane musulmi wajibi ne san fasara kul huwallahu shine ma la yu'zaru muslimun bi jahli na biyu suka ce ma ta'rifuhu al-arabu min kalamiha akwai tafsirin da shi kuma larabawa duk sun san fassara sun kai ba larabe bane to babu mamaki akwai kalmomi na alkur'ani waɗanda larabawan asali sun san fassararsu kana faɗa ma balaraban asali zai ce maka ai ma'ana kenan akwai kashi na uku shine ma la ya'lamuhu illa ulama akwai kashi na uku shi kuma shine tafsirin ayoyi waɗanda babu waɗanda suke iya sanin su sai malamai kaga idan aka zo ana bayani akan ayoyin rabon gado to sai malamai ai su za su shiga su kwacalle a ciki su su fitar maka da bayani sanka sanka sallah sallah su bambanta maka tsakanin kalala farko da kalala ta biyu kuma da a sura ɗaya su ce maka kalala farko tana magana ne akan li'ummi ɗan uwa ɗan uwa li'ummai kalala ta biyu ta ƙarshen sura ita kuma tana bayani ne akan ‘yan uwa shaƙiƙai ko kuma idan babu shaƙiƙai li'abbai kaga wannan ma la ya'lamuhu illa ulama malamai suka san wannan fassara sai fasse tafsiri nau'i na hudu shine masta'athar Allah ta'ala bi ilmi duk ilimin ka ba za ka ce ka san haƙiƙanin tafsirin wannan ayar ba to daga cikin wannan nau'in akwai al-huruful muqatta'a alif lam mim kuma wannan fassara ita tafi shi yasa malamanmu na sunna idan suka zo sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik Allah madaukakin sarki shi kadai ya bar makansa sanin me yake nufi da waɗannan harfa ya ci gaba da cewa faraddu ilmaha ila Allah ta'ala malaman da suka ɗauki wannan fahimtar cewa waɗannan harfan da aka buɗe surorin alƙur'ani guda ashirin da tara da su suka ce ilimin fassarar suna wajen Allah a bar ma Allah Allah shi ya ban kansa sani walam yu fassirha ba su fassara waɗannan harfan in sun zo sai su ce Allahu a'lam in kuma kai haka ka huta in ka ɗau mazhabin waɗannan malaman ka huta ka huta da saɓani amma wa minhum man fassaraha amma kuma a cikin malamai akwai wanda suka rika fassara su amma waqtalafa haula'i fi ma'anaha amma kuma babu ittifaki idan aka ce alif lam mim malaman da suka yi kokarin su fassara irin su to sai ka samu maganganu alal aqalli sun kai goma wannan yace kaza ake nufi wannan yace ismun min asma'illahi ta'ala wani suna ne daga cikin sunayen Allah alif lam mim wani ya ce maka a'a in an ce maka alif to ana nufin Allah in aka ce lam ana nufin almalaku jibri idan aka ce mim ana nufin muhammad sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya ce maka ba haka ba ne sai ya ka maka wani fassar wata fassar to kaga ashe abin da ya fi mutum in yana son ya huta shine sai ya tsaya akan cewa mai hadhihi al-hurufu ista'thara Allah ta'ala bi ilmiha waɗannan harfan Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ban makansa sani kuma dama ya faɗa mana ai ya ce huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب Allah ya ce a surorin da ya saukar shi ya saukar ma manzo Allah sallama alqur'ani minhu ayatun muhkamat ayoyin alqur'ani kala biyu ne akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai waɗannan ayoyin ne muhkamai ma wadaha tafsiruha wa zahara bayanuha ayoyin da tafsirin su ya fito fili bayanin su ya bayyana ba ka bukatar sai an tarjima a wajen fassara su sai Allah ya ce hunna ummul kitab ai hunna mu'zamul kitab kuma Allah cikin hikimarsa sai ya sa su suka fi yawa a cikin alkur'ani su suka fi yawa ayoyin da aka san fassarorin su da abin da suke karantarwa su suka fi yawa a cikin alkur'ani sai ya ce wa ukharu mutashabihat amma akwai wasu kuma na daban su kuma masu rikitarwa ne su kuma masu rikitarwa ne fassarar su ba ta fitowa fili ma'anar su ba a cika gane ta ba fa ammal ladina fi qulubihim zayghun amma mutanen da suka kasance akwai karkacewa ta aqida da imani a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su rika bibiyar ayoyi masu rikici dan me ibtigha alfitnati saboda su nemo fitina a cikin addini wabtigha a ta'wilihi wai kuma suna son sai sun gano hakikanin fassara alqur'ani wanda kuma Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyin baya buƙatar sai an san ma'anonin su su ayoyi ne na mu'jiza ayoyi ne na tahaddi ayoyi ne na ƙalubale Allah yana nuna cewa ni ne na saukar da alqur'ani in kun isa ku kamanta irinsu to kun ga waɗannan haruffan suna cikin wannan nau'in sau daga fassarar da tafi ita ce mutum idan ya zo fassara waɗannan haruffa alif lamim alif lamim sad alif lam ra alif lamim ra hamim qaf nun sad kaf ha ya ayin sad hamim ayin sin qaf idan mutum duk ya zo su kawai sai ya ce Allahu alamu bi muradihi bi zalik Allah maɗaukakin sarki shi ya san abin da yake nufi da haƙiƙanin waɗannan harfu amma harfan larabci ne shi ne sai wani daga cikin malamai ya ce kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana ce ma larabawa larabawa iyayen fasaha duk duniya ba, masu fasahar larabawa idan ana magana da baki ba dan ba za a yi ba to ba za ka da balarabi ba fasaha a wajensa ya tsara maka magana ya gina ta ya jera ta daki-daki to sai balarabe shi yasa Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya zaɓi ya saukar da littafinsa mai tsarki mai hikima da wannan yare to Allah yana ce ma larabawa ne ku ba masu fasaha ba ne ga waɗannan haruffa ku ɗauke su kuma ku irin ƙur'anin kama haka Allah yake ce musu in kun isa waɗannan haruffan da na buɗe waɗannan surorin da su to ku ɗauke su ai alif ba shi bane mafarin haruffa alhuruful hija'iyya ko min girman ustazu bai wuce alifun ba'un ba ko ba haka bane to ai alifun ba'u su ne su aka ɗauka aka yi waɗannan haruffan da su to kuma ku ɗauka in kun isa ku yi ƙur'anin ku in za ku iya kaga ba za su iya ba to manufar zuwa da waɗannan harfan ke kuma Allah ta'ala a cikin hikimarsa sai ya sa su zama fawatihu suwa ba su zuwa a ko'ina sai a farkon sura ba za ka same su a tsakiyar sura ba sannan ba za ka same su a ƙarken sura ba kullum a farko suke zuwa to shi yasa al-Imam Ibn Kathir sai ya ce wa majmu'ul huruf al-madhkurati fi awa'il as-suwari bi hadf al-muqarrar minha 14 idan ka dauki duka harfa waɗanda Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da su akai waɗannan harfan na bude irin waɗannan surorin da su su alif lam mim alif lam mim sad da makamantan su harfa ne guda 14 kaga rabin harfan hija'iyya kenan al-huruful hija'iyya guda 28 banda lam'alif banda hamza su 28 to sai Allah ta'ala ya raba su gida biyu sai aka ɗibi rabi su aka buɗe waɗannan suwori da su aka kira waɗannan harfa da alhuruful muqatta'a wato harfan da ake yanke su a cikin karatu su ne akwai alif akwai lamu akwai mimu akwai sadu akwai ra'u akwai kafu akwai ha'u akwai ya'un akwai ainun akwai ta'un akwai sinun akwai ha'un akwai qafun akwai nunu malamai suka hada su suka faɗi wata magana ita ma mai hikima nassun hakimun qati'un lahu sirru su ne aka hada su nassun hakimun qati'un lahu sirru kaga nassun muna da harfa nawa biyu da nunun da me da sadun hakimun muna da harfa guda hudu ha'un kafun ya'un mimun qati'un harfa hudu qafun alifun sannan sai ta'un sai ainun sannan sai lahu lamun ha'u sannan sai sirrun harfa biyu sa sinun da ra'u su ne Allah ta'ala ya zaɓa ya buɗe waɗannan surori da waɗannan harafa sai al'imam ibn kafirin yake cewa wal mazkuru wa hiya nisful hurufi adadan su ne rabin harfa wal mazkuru min ha ashrafu min al matruk sannan waɗannan harfan da Allah ta'ala ya zaɓe su ya buɗe su duk sun fi sauran harfa idan da yanzu misali za mu ajiye mu dawo ilimin tasrifi mu ɗauki kowane harafi da yadda yake zuwa a cikin kalmomi da yadda ake buga shi to waɗanda suke sarku za su fahimci haka waɗannan harafan guda goma sha hudu ba harafin da ya kai su daraja duka sun fi sauran harafa daraja sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su sai ya amfani da su wajen buɗe waɗannan surori kuma aka kira waɗannan harafa da alhuruful muqatta'a al-imamu zamakhshari rahmatullahi alaihi yake cewa waradat sad qaf nun ala harfin wahid waɗannan harfan ba a harafi ba a tsari ɗaya suka zo ba akwai inda aka sa su a matsayin harafi ɗaiɗai akwai inda aka sa su a matsayin harfa biyu akwai inda aka sa su a matsayin harfa uku uku akwai inda aka sa su a matsayin harfa hudu mafi yawancinsu su ne harfa biyar biyar ina ne suka zo a matsayin ɗaiɗai akwai sad akwai nun sannan kuma akwai qaf kun ga sad sai aka ce masuran ma suratu sad nun wal qalami sai aka ce suratul qalam qaf wal qur'anil majid ita kuma sai aka ce suratul qaf to waɗannan su sun zo a matsayin ɗaiɗai sannan da taha da tasin da hamim su kuma sai suka zo mai a matsayin bibbiyu ɗaha ta zo ita kaɗai kuma sai aka kira surar da surar da sunan aka ce suratu me suratu taha sannan tasin ita kuma ita su wannan kuma sai suka zo su kuma su biyu suratu ash-shu'ara da kuma suratul qasas kuma aka musu budewa iri daya sannan sai kuma masu zuwa uku uku sai hamim su kuma hemaye suka zo su bakwai su kuma a cikin a cikin a cikin tsari na Allah sai ya hada su a wuri guda shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce musu ara'isul qur'an su ne amaran alqur'ani idan alaramma ya zo su yana tilawa kawai shi kenan musamman irin wanda ake faɗi suratu kaza makkiya din nan sai ka ji ana ta faɗin su a jere su bakwai a tare Allah ya haɗa su kaga hema yake sannan sai Allah ya sanya wasu su kuma su zama uku uku alif lam mim alif lam ra ta mim su kuma suka zo haka alif lam mim suka zo akwai a bakara akwai a ali imran akwai a ankabut akwai a sajada ko akwai a luqman sannan sai shi kuma alif lamra ita ma ta zo a wasu surorin sannan kuma sai tasin mim ita kuma ta zo a wuri daya suwatu shu'ara abin nan suwatu namli to waɗannan su kuma harfa uku to sai waɗanda su kuma suka zo a harfa hudu su kuma su biyu alif lam mim sad suran suwatul a'raf sannan kuma sai alif lam mim ra suratul ra'd su kuma suka zo harfa hudu duk wannan me yake nuna mana yana tabbatar mana cewa alqur'ani littafi ne daga Allah subhanahu wataala littafi ne gagara kwaikwayo duk fasaha ka duk kwarewarka ko kai aljani ne ko kai dan adam ne wallahi baka isa ka kawo aya daya da ta kama da ta alqur'ani ba kai ba za ka iya haɗa kalma ɗaya irin ta alkur'ani ba sannan sai aka samu wuri biyu su kuma suka zo a matsayin harfa biyar biyar wuri na farko suratu maryam kaf ha ya ayin sad wuri na biyu suratu shurako hamim ayin sin qaf to waɗannan su ne duka waɗannan haruffa da mai ɗaiɗai da mai bibbiyu da mai uku uku da mai huhudu da mai biyar biyar dukkaninsu suna cikin nassun hakimun qati'un lahu sirru waɗannan haruffa guda goma sha hudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya buɗe waɗannan suwuri masu albarka shi ya sa malamai suka ce to me sirrinsu sirrinsu shi ne duk idan ka bi surorin da aka buɗe waɗannan aka buɗe su da waɗannan harfan to za ka ga abin da ke bi ma waɗannan harfan shine bayanin alƙur'ani da kuma kasancewarsa babban kundi kuma kasancewarsa mu'jiza idan kuma ba a yi bayanin ba kai tsaye to idan ka bi sura kana bi kana bi sai ka ga wasu ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya ware ya bayani akan alƙur'ani domin a nuna maka sirrin buɗe waɗannan surorin da waɗannan harfan shine ai ma bayani akan cewa lallai alkur'ani daga Allah yake kuma lallai alkur'ani gagar kwaikwayo ne kuma lallai alkur'ani lallai ya gagari masu fasaha a cikin mutane da aljanu cewa ba su isa su zo da harafi ba su isa su zo da aya ba su isa su zo da kalma ba su isa su zo da jumla ba su isa su zo da sura ta al'irin alkur'ani ba Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi ya buɗe surori guda ashirin da tara a cikin surori ɗari da goma sha hudu da ake da su a cikin alƙur'ani da waɗannan harafa idan muka bibiye su dukkansu za mu ga idan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci waɗannan harafan to kai tsaye sai ka je bayanin alƙur'ani idan kuma ba a yi ba kai tsaye to idan ka shiga cikin surar to za ka ga bayanin alkur'ani da kuma tabbatar da cewa alkur'ani daga Allah yake kuma kasancewa alkur'ani littafi ne na mu'jiza wato gagar kwaikwayo ne da ya gagarar da dukkan mutane da kuma aljanu masu fasaha da masu balaga a cikinsu ina jin babu laifi mu bi duka waɗannan surorin duka tun daga suratul baqara har zuwa sura ta ƙarshe ita ce suratul qalam duka mu bi su mu ga farkonsu za mu gazgata wannan magana idan ba mu samu bayani kan alkur'ani ba kai tsaye da an faɗi haruffa to za mu ga idan ka shiga cikin surar to za ka ga ana bayani akan alkur'ani wacce ce ta farko suratul baqara Allah subhanahu wataala ya ce alif lam mim kai tsaye sai ce me zalikal kitabu la raiba fi yace alif lam mim waɗannan harfan gasinan Allah ya san ma'anarsu amma kuma ku sani suna nuni zuwa ga cewa ne zalikal kita wannan littafin na alkur'ani la raiba fihi babu shakka a cikinsa hudan lil muttaqin shiriya ne shi ga masu takawa kaga kai tsaye da aka faɗi alif lamin sai aka ce me zalikal kitab sai aka yi bayani kan alkur'ani wannan ya tafi akan ka'idan mu ko sai sura ta biyu wacce ce suratu Ali Imran Allah ta'ala ya ce alif lam mim sai ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai ce me nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal inji min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan alif lam mim Allah ya san ma'anarsu sai ya ce me Allahu Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi alhayyu shine rayayyen da rayuwar shi bata karewa alqayyum shine wanda ya tsayi da kansa baya da bukata a wajen kowa kowa ke da bukata a wajen shi kai tsaye sai ce me nazzala alaykal kitaba bil haqq shine ya sassaukan maka da alqur'ani littafin sa bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi alqur'anin nan yana gaskata littafan da suka zo kafin sa a nan shi ma ya tafi kan wannan ka'ida ko bai tafi ba ya tafi sai sura ta uku ita ce suranmu suratul araf Allah subhanahu wa ta'ala ce alif lam mim sad ala ramma sai ya karanta ya ce me kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litundira bihi wa dhikra lil mu'minin kaga Allah ya ce alif lam mim sad aka bude da waɗannan harfan sai aka ce mai kitabun unzila ilaika alƙur'ani littafi ne da aka saukar a gare ka ya annabin Allah ka gani fala ya kunfi sadrika harajun minhu kar ka zama kana da kunci a cikin zuciyarka game da shi an saukar maka da shi ne litunzira bihi domin ka yi gargadi da shi wa zikra lil mu'minin kuma ya zama wa'azi da tunatarwa ga masu imani wannan ma ya tafi akan ka'idan mu ya tafi akan ka'idan mu sai wuri na hudu surat yunus Allah subhanahu wataala ya ce alif lam ra sai ya ce me tilka ayatul kitabil hakim akana lin nasi ajaban an auhaina إلى رجل منهم أن أنذر الناس قو قال سيتيمي ألف لام را الله يسمى أنس قو سيتي تلك آيات الكتاب الحكيم waɗannan su ne ayoyin littafi mai hikima a kana linnasi ajaban shin alƙur'ani ya zama abin ban mamaki ne an auhaina ila rajulin minhum wai a ce wai an yi wahayi zuwa ga wani mutum irinsu daga cikinsu abin mamaki ne wannan ita ma wannan tana magana a kan mai alƙur'ani bayan an ambaci mai alif lamra tilka ayatul kitabil haki ta tafi akan ka'ida ta tafi akan wannan ka'ida sai wuri na biyar suratu hud alif lamra كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را الله يسمى أنسكو سيتي كتاب أحكمت آياته القرآن ونلتافي نيدا أكا كوتتا أكا إنجنتا آيو ينسى ثم فصلت sannan aka rarraba waɗannan ayoyin da hukunce-hukuncensu daga wa milladun hakimin khabir daga wanda ya kasance hakim mai hikima ne shi Allah ta'ala khabir kuma masani mai ilimi ya tafi akan me ya cin ka'idan mu kun gani sai waje na shi da suratu yusuf Allah ta'ala ya ce alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin waɗannan su ne ayoyin littafi wanda yake bayyananne kaga tilka ayatul kitabil mubin akan me yake magana akan alqur'ani sai kuma Allah ya sake fitowa sai ce inna anzalnahu qur'anan arabiyya lalle mu mun saukar da shi a matsayin littafi abun karantawa balarabi la'allakum taqilun mun yi haka ne dan ku fahimci alqur'ani ya tafi akan ka'idan mu ya tafi akan ka'ida sai wuri na bakwai suratul ra'd shi ma Allah ta'ala ce alif lam mim ra tilka ayatul kitab bayan Allah ce alif lam mim ra sai ya ce me tilka ayatul kitab waɗannan su ne ayoyin alqur'ani sai ya ce wallazi unzila ilayka min rabbikal haqqu walakin aktharan nasi la yu'minun abin da aka saukar maka gaskiya ne daga ubangijinka amma da yawa daga cikin mutane ba sa imani shi ma yana magana kan me ina magana kan alkur'ani kun ga ya tafi akan ka'ida sannan sai wuri na takwas suratu ibrahim alayhi salam shi ma Allah ta'ala ya ce me alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur ka gani shi ma yana magana akan me kitabun anzalnahu ilaika littafi ne da muka sauka zuwa gare ka dan me litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur domin ka fitar da mutane daga diffai ila an-nur zuwa ga haske wannan shi ma ya tafi akan me ya tafi akan ka'ida an yi magana kan qur'ani kai tsaye sannan wuri na tara suratul hijr shi ma Allah ta'ala ce alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin alif lamra tilka ayatul kitab waɗannan su ne ayoyin littafi wa ƙur'anin mubin kuma abin karantawa mabayyani shi ma kun ga ya tafi akan me ya tafi akan ka'ida to sai suratu maryam wuri na nawa kenan wuri na sha ɗaya Allah ta'ala ya ce kaf ha ya ayin sad sai ya ce mai zikru rahmati rabbika abdahu zakariya wuri na goma zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya kaga shi sai aka ce mai zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya ambatan rahama ubangijinka ga bawansa zakariya ya tafi akan ka'ida ko bai tafi ba ya tafi mana a ina ka ambacin zakariya a ina ka faɗi rahama ai zikiru aka ce zikiru a ina ka faɗi cikin alkur'ani kaga kaga kaga ne so ka duk inda ka bi haka za ka gani sannan sai wuri na sha ɗaya su wata ɗaha ɗaha sai ya ce mai ma an zalna alaikal ƙur'ani litashka ce ba mu saukan maka da alƙur'ani don ka taɓe ba kaga shi ma ya tafi akan ka'ida sai wuri na sha biyu su wata shu'ara ba mim tilka ayatul kitabi wa ƙur'anin mubi a tilka ayatul tilka ayatul kitabil mubi kaga shi ma kai tsaye tilka ayatul kitabi al mubi waɗannan su ne ayoyin littafi mabayyane kun ga shi ma ya tafi akan ka'ida sannan sai wuri na sha uku su watan namlin ba تلك آيات القرآن وكتاب مبين تلك آيات القرآن وكتاب مبين waɗannan su ne ayoyin alƙur'ani kuma littafi wanda ya kasance mabayyane wanda ma ya tafi akan ka'ida ko sai wuri na sha hudu haka ne ko suwatul qasas mim tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin kamar suwatul shu'ara ya tafi akan ka'ida ko an fada alqur'ani sai wuri na 15 suratul ankabut aka ce me alif lam mim sai aka ce ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftarun alif lam mim ahasiban nasu yanzu mutane suna tsammani an yutraku a kyale su an ya kulu amanna kawai su ce sun yi imani da baki wahum la yuftanun ba za a fitine su ba ba za a jarrabe su ba ya tafi akan ka'ida bai tafi akan ka'ida ta asali ba amma kana tafiya cikin surorin cikin suwa sai a ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim a cikin wace sura suratul ankabut to kun ga shi ma na tafiya dama mun ce ka'ida biyu ce ko dai kai tsaye ko kuma in kai nutsu a cikin sura sai kaga an yi bayani akan alkur'ani da kuma ba shi kariya wuri na sha shida suratul rum shi ma aka ce alif lamim ghulibatir rum bayan an faɗi alif lamim sai aka ce ghulibatir rum yanzu kan an ci nasara akan rumawa kaga shi ma ba a yi magana kai tsaye ba amma can in ka shiga ciki sai aka ce me wala qad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal an faɗi qur'ani ko ba a faɗe shi ba sannan kuma wala in ji itahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilu kaga da an yi bayani akai sannan wuri na 17 suratul luqman al-hakim alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim kaga ya tafi hudan wa rahmatan lil muhsini sai wuri na 18 suratul sajada alif lam mim kai tsaye shi sai aka ce me tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin saukar da alqur'ani daga ubangijin talikai babu shakka a game da saukarwa cewa daga Allah yake kaga shi ma ya tafi akan me ya tafi akan ka'ida sai suratu yasin wuri na sha tara yasin sai aka ce mai wal ƙor'anil hakim kowa ya haddace suratu yasin aiko? to kaga kaga gashi da yasin wal qur'anil hakim sannan sai wuri na ashirin sad sai aka ce me sad sai aka ce me wal qur'ani lidhikr kaga shi ma qur'ani sad wal qur'an Allah yana rantsuwa da al qur'ani lidhikr ma'abuci wa'azi ma'abuci ambato da wa'azi kaga shi ma me ya tafi akan ka'ida sannan sai wuri na 21 suratu ghafir hamim sai aka ce me tanzilul kitabi min Allahil azizil alim kaga shi ma yana magana kan me kan alqur'ani mai girma to an shiga hema yake sannan sai suratu fussilat hamim tanzilun min arrahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhira kaga shi ma yana magana kan me kan alqur'ani sannan wuri na 22 su a wuri wuri na 23 ko suratul shura hamim ayn sin qaf sai ce me kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-azizu al-hakim kaga yuhi qur'ani sannan sai wuri na 24 suratul zukhruf hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun shi ma kan me kan qur'ani sai wuri na 25 suratul dukhan hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka qur'ani ko ba qur'ani ba qur'ani sai wuri na 26 suratul jafiya hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سي سورة الأحقاف ورينا عشرين دا بقي حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم شيما سي ورينا عشرين دا تقص سورة قاف أكتيمي قاف والقرآن المجيد سي ورينا عشرين دا ترى نكرشي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ماذا يسطرون القرآن نون والقلم الله يرنسوا da alƙalami وما يسطرون da abin da marubuta suke rubutawa malamai suka ce yasturun din nan wannan zamirin na wawun ya'udu ila al ila al al al al mala'iku madauka alqur'ani din nan bi aidi safaratin kiramin barara wasu kuma malamai suka ce والقلم وما يسطرون وما يسطرون أي العلماء وما يسطره العلماء عبند ما لمينا الله سكيروتا ماذا يسطره العلماء القرآن تكون غوات أنه وراري غدا عشرين دا تقوس غدا عشرين دا ترى أفول سوني wuraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya buɗe waɗannan surori masu albarka guda 29 da su akwai waƙe da ya haɗa waɗannan duka waɗannan suhuhun guda 29 suwarun a tafi ha hurufun ƙutti'at tis'un wa ashirin thumma ashirin turirat baƙarun fa'imranun fa'arafun talat yunusu hudun thumma yusufu kattabat ra'adun fa'ibrahimu thumma bi hijriha ha maryamu ta hallati qad qussirat شعراء نمل ثم ذي القصص التي للعنكبوت تناسب الروم وفت لقمان قبل السجدة ياسيننا صاد فغافر فسلت شورى علت قل إنني في زخرف ودخاننا عنا بجاثية القيامة ذكرت أحقاف قاف أحقاف قاف هن ثم الواحدة قلم بها ثم, الخس ثم الخصال وقد شفت kaga su ne waɗannan gabaki ɗaya suwarun a tafi hahurufin kutti'at akwai surorin da aka zo da wasu haruffa waɗanda aka yayyanke karatunsu tis'un wa ashiru tara da goma nawa kenan tara da goma summa ashirun kurirat sannan ƙara da goma nawa ashirin da tara suwaye su baƙaru akwai suwatul bakara fa imranu akwai suwatu imran fa arafun talat sai suwatu araf suwatul araf yunus hudun sannan sai yunus sai hud thumma yusuf qad samat sannan suwatu yusuf madaukakiya ce ra'adun sannan suwatu ra'ad fa ibrahimu sannan sai ibrahim thamma bi hijriha can kuma in ka duba akwai hijiru suratul hijr ha maryamu daga nan kaga sai maryam ta hallati qad qussirat sannan sai suratul taha shu'ara'u namlun sannan sai suratu shu'ara sai suratul namli thumma dhul qasas allati lil ankabuti tanasubu sannan sai suratul qasas wadda tana da alaka da suratul ankabut kuma kusa sike ar-rum wa fat sai kuma ru luqmanu sai suratul luqman qabla sajdati ita kuma ana ambatar ta kafin suratul sajda yasinuna sannan sai yasin sadun sai suratu sad faghafirun sai suratu ghafir fussilat shura alat sannan sai suratu fussilat sannan kuma sai suratu shura qul innani fi zukhrufi sai me sai suratu zukhruf wa dukhanina sannan sai suratu dukhan unabi jasiyatin sannan sai suratu jasiya alqiyamatu alqiyamata zakkarata tana wani alqiyama ahqafu qafin sannan akwai suratul aqab sannan akwai suratul qaf hun hunna thumma alwahida su ne ɗaya ɗin nan waɗannan sura ɗaya ta rage ita cewa qalamu sai suratul qalamu tammal khisal waɗannan ababen kirgawan sun cika guda 28 wa qad da tara wa qad shafat sun warkan maka da rashin hadda in ka haddace su ka warke to su ne waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya buɗe waɗannan surori da waɗannan harfa masu albarka kamar yadda muka faɗi fassarar da tafi ita ce in an zo fassara su a ce alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san abin da yake nufi da su amma manufar ita ce Allah yana kalubale ga duk wanda yake jin zai iya kirkiro Qur'ani ya dauki waɗannan harfa guda goma sha hudu nafsun hakimun qati'un lahu sirrun ya gwada ya gani in zai iya musailimatu ya yi ya kasa ko? to musailimatu ya yi ya zama abin ban dariya ƙarshe kuma ya zama abin halakarwa kuma sunansa da lakabinsa shine alkazzabu tantirin makaryaci Allah shirye mu Allah ya ƙara mana fahimta a cikin alkur'ani mai tsarki Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da alkhairi a cikin ƙasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu ya ganar da shugabanninmu ya sa musu tausayi a cikin zukatansu ya sa musu rahama ya kau da ƙaiƙashewar zuciya da rashin sanin ya kamata a cikin zukatansu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahama وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته